إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رفعت لنا الأمين شكايتي ولم يلفظوا شكوى إليه فلم يشكي عليه صلاة الله ثم سلامه بآية سهل الأرزاق والعيش والقوت عليك صلاة الله ثم سلامه تكفيني شر السحر إلا بسنة نجوت من الأعداء والشر كله فلم أر نارا صالدا بجواشي كفاك ربك كم يكفيك واجفة كفكاكها ككمين كان من كركي يكر كرا ككر لذات في كرك يهكل شكشكة كالقلوب الفلك كفاك ما بك كم يكفيك كربته يا سوك من كان يهكل كوكب الفلك na wannan gari shi shi mai albarka da sauran manyan baki da suka halarci wannan taro maza da mata yara da manya da mana sallama irin ta filin musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana babbar baiwa na samar da mu a cikin addinin musulmi kuma cikin ɗariƙa ta Tijjaniya cikin Faila Ibrahimiyya. Wannan maulidi mai albarka ya ƙara yin albarka. Wannan gari Ushishi ban taɓa zuwa ba. Ban taɓa shigowa nan ba sai dai a kunnan tafi da kuma akwai ‘yan wannan gari mata ne ma suna zuwa maulidi na kan. Amma ban taɓa shigowa ba. To alhamdulillah gashi na shigo albarkar Shehu Gibri Makoro. na zo wajen taro na maulidinsa wannan alkhairi ne babba ga kuma ɗan uwa wanda ya fara yin bayani na farko wanda ya yi bayani na maraba da baki ya yi bayanin karamomi wanda shi ne shaida kuma zai faɗa a lahira domin duk abubuwan da kuma muna aikatawa har wannan taron sai an zo da shi a filin alkiya za a bi ne dama can kuma an riga an yi ba yanzu ake ba an ajiye shi ne tuntun an gama to kamar an ajiye shi ne yana hucewa saboda gaba ɗayan lamarin halitta kafinsa kaf gaba ɗayansa kamar kafin ne kamar kafin ne to wannan kafin ɗin kuma wanda yake hannunsa annabi Muhammadu Rasulullah to remote ɗin kuma wanda ake jujjuyawa shi ko yana wajen Shehu Ibrahim to saboda haka alhamdulillah to sai ya yi bayani mai jawabi na farko da kuma dan uwa shi ma daga Kano wanda shi ma yi mana bayani na tabbatar ba dan saboda yanayin lokaci ba kuma da baya so ya shiga lokacin wasu da bai tsaya ba yanzu to amma gashi ya yanke saboda ko iya nan muka tsaya ai an yi maulidi menene ake nufi maulidi ya faɗi ranar da aka yi mushe hujjibiri ma. Eh, idan ka kasa taron nan goma tara ka fitar ranar ba. Sani ba, to maka shi shi ya sani tun da abu ne na tarihi kuma an rubuta a cikin littattafai na tarihin rayuwarsu to ga shi mana bayani. To shi hujjibiri ma wannan wata da aka haife shi na safar mai albarka ranar sha biyar da ya faɗa kuma ranar aka haife shi hujjibiri. domin ruwaya uku ce shi shi wuce jani akwai wanda suka ce an haife shi sha uku ga watan safa waɗansu suka ce sha hudu ga wata wasu suka ce sha biyar ga wata to sai abin ya kasu uku to farkon yadda aka fara maulidi na shehu tijjani a najeriya gidan shehu sani kafan ga kenan to daga wannan lokaci da ya fara maulidi sai ya ce tun da ruwaya uku ce yadda za a yi ba wanda za mu karyata tun yadda to sai mu fara maulidin sha uku sha hudu sha biyar da amma an fi karfafa sha biyar da to haka ne haka kamar haihuwa ce ta nabi sallallahu alaihi wasallam akwai da suka ce an haifi manzo Allah a farkon dare wasu ka ce tsakiyar dare wasu ka ce bayan wasu bayi eh safiya yar abdullahi sakafiya ta ce ni na halarci lokacin haihuwar cikin dare ne na na shafaru ta ce na halarci lokacin haihuwar bayan asulayi to shi ya ce tun da nan ma ruwaya uku ce yadda za a yi tun da wasu ce farkon dare suka ce tsakiya dare suka ce bayan asulayi to mu fara maulidin annabi a farkon dare mun dau ruwaya farko sai mu kai tsakiyar dare sannan mu kwana duk kun mun yadda yace da safiya yar abdullahi sakafiya da ta ce ta halarci lokacin haihuwar da wata ainihin da na shafaru babu abdurrahman bin auf shi ibrahim ce duk gaba ɗayan su ba wanda aka haifa annabi a gaban sa sai bayan ya zo duniya suka halarci wurin babu bayan ya zo duniya ne to shi ne ta ce na gan shi ya sujjada ga Allah ya daga hannunsa zuwa sama yi amma san da za a yi kuma zalla mala'iku ne ma suka kewaye sai da ani ta ce na ji ana husuru an ayyukan nasi ku tawaye shi gaba da gidan dinan mutane kada ku bar kowa ya gaishe ta ce ni ma ba bari na gan shi ba sai bayan ya zo duniya mala'iku sun kewaye shi an zagaye shi sannan ya halarci wannan kowa kuma ya bada labari da tarihi to a gurguje dai abin da yasa na faɗa mana wannan saboda tarihi wani zai ce an tsiran kaza wani zai ce an tsiran kaza to wannan duka sabani ne daga to saboda haka alhamdulillah kamar yadda aka faɗa mana wannan maulidi mai albarka maulan mu shehu jibril radiyallahu ta'ala anhu an haife shi a watan safar kun ga safar din nan shine kamar yadda na faɗa mana sha biyar kuma ga wata to haka kuma wanda ya ce kun ga maulan mu shehu ibrahim shi kuma an haife shi a watan rajab shi ma sha biyar ga wata shi kuma haka an samu fita na sallallahu alaihi wasallama a watan rajab sha biyar ga wata to kun ga duka wannan wasu abubuwa ne na lura da izina tsakiyar wata ke nan wasallallahu alhamdu maulan mu shehu ibrahim zulma alihi wani waliyi ne mai baiwa da Allah ya mabaiwa duk shehin da yake Najeriya tunda muna magana ne a bisa ƙasar to suna ganin girma suna ganin martabarsa ka sa akwai shehin da an haɗu da shehi shi zai ci shi ma fa shehi ne to amma Allah ya masa wannan baiwa suna ganin girmansa suna martaba shi Allah ya masa wannan baiwa sannan sunansa sunan manzo Allah kenan Muhammad sunansa kenan Jibrilu kuma kamar yadda suka yi bayani a can suka ce karangiya karangiya ita ce Ibrima wai kamar kaya eh to mahaifiyarsa ta ce akan kaya ta haife shi akan ta haife shi lokacin da na gudu ta daure ta to akan kaya ta haife shi shi ne ake cewa Ibrima karangiya kenan irin kayoyin nan kamar yadda wani ya faɗa min kuma na je mun bin shauki Ibrima da aka yi na wannan shekara na saurara na ji dukan bayanai da littattafai da suka yi na tarihi akan rayuwarsa tun da mu ba mu gan shi ba ko ba zamanin ba zamanin mu ɗaya ba ko amma a tarihi mun ji an faɗi haka kuma alhamdulillah to wannan kenan sannan maulan mu shauki buri mazuru kamar yadda aka yi bayani bangaren salatin annabi dama nan yayi shukura Allah ko yace duk wanda ya fi ka yawan yi mun salati to shine gaba wanda ya fi min yawan salati shi ne ya zarce shi yasa za ka yi shawa a diwani yana cewa salatan wa madan salatan wa madan salatan wa madan za ka yi shawa yana ta bayani idan sarafin waru na an tafi da tusaki baki ta bihi a baya da yau mai rubayi idan a ji da lukuta da sai gabar idan masu bauta suka yi bauta suka gabar kura kai sarkin sallah alheri ne babba da wanda baya sallah ya daina kwata-kwata ba ya kafiri ne. To kai mai sallah akwai in ka mutu ta tsaya akwai wanda ya mutu kwaci gaba yake da sallah. A kabari ma annabi Musa yana sallah. Manzo Allah ya ganshi yace na ganshi a kabari ma sallah yake. Manzo Allah ma yana sallah a kabari da sauran kuma su manyan bayin Allah. To shan ya ce idza ajida bil ubadi fil kabari idan masu bautar suka ci gaba da bauta har a cikin kaburburansu to ni kuma bi zuke rasulullahi wa kasu samari da an batan manzon Allah ne ni kuma nawa da za ka bude kabari na tun ji za ka salati yana fitowa ana son ta salati ga annabi Muhammad rasulullahi za ka ta ana taiban ma'aikin Allah to wanda ya fi ka salati shine a gaba wala ku shauki guri ma Allah ya masa baiwa da yawan salati na manzon Allah kamar yadda aka bada tarihi an ce shoki wuri ba ya shiga halwa ya shiga halwa akwai wata rijiya wacce shoki wuri ba sai da ya cika ta da dutsuna dutsuna kawai makwamfani idan yawa na salati ne sai je ba a ciki sai da ta cika ta ita wannan wani tafiyar waɗannan mazajen ba irin fata ka bace kai dai ka kwaikwaya ba iri ne bane saboda aikin zaka rasa yaushe ne aka yi shi da ka je gidan shan gibiri muka ce na zo a bani salati wanda zan yi wa annabi adadi zai ba ka tarbiyyar ce a ƙara mun da wannan tarbiyyar sai ya ƙare saboda ta yi kuɗi su aka tarbiyyar su take za ka rasa yaushe ne a ce an shiga halwa an yi shekara kamar goma sha shida kamar yadda sai ya faɗa ko sha tara a cikin halwa kuma an shiga an cika rufiya da yawan salati ga annabin an yi dai a jefa a yi dai a jefa ba irin naka ba ne. In ɗaya ne amma saurin na jihilafin da ake a wajen aikin da irin wilayar su to da bambanci. Jefa sau tijjani ya karɓi da rubu duka. Waɗansu suka ce wasu daga ciki ya karɓi halwasiya kuma yana yi, ya karɓi kajiriya yana yi, daga azzuhur sai ka kai la'asar kana da lika kadiriya la sabul azhar sai ka kai la'asar muna da shi a rubuce wanda ka ji yanzu yana cewa shi ba kadire ne guda goma tara gaba ɗaya masoya ne kawai ba sa yi aiki to dalilin daga azhar sai ka kai la'asar in ka duba fiyuran ta ba bani za ka gani da sauran littattafan su daga al'asar sai an kai magarba daga nan sai an kai isha shi sa ita ɗarika kadiriya ta zama halwatiya babu yawo ba zuwa ko ina to irin waɗannan abubuwa kuma shi abu kadir jilani yana cewa duk nan da ta na ɗauki allo da sunansa na nuna wa maluku mai tsaron wuta na ce duk wanda kaga sunansa nan kar ka bari a shigo da shi nan gida shi dan aljanna ne yana na alisabun sa ya ce an zo karɓar ran bakadiri ina wajen a gaba na za a karɓi ransa ku yawansa a duniya kuma zan halarci gurin suka shi tijjani sai an zo karɓar ran ɗan tijjaniya na muhammadu ne a wajen ni na zo na yi wani ya zo da wani ya zo da shehu tijani ya ce shehu ba a gane ni bane na kai sheka za ka waka gane ni ba ce to a ina kake ya ce an yi na zo na karbi tijaniya ran ya ce to me sai na gane ka tunda ka karbi tijaniya kana karba na mika ka gon annabi Muhammad to maganar in gane ka ko babu wannan na mika ka gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shehu tijani yana da rika kadiriya ne wannan fawurin dan wanda sai an kai la'asar daga azhar kuma a lokacin yana yin halwatiya yana yin muridiya yana yin siddiqiya kuma a rana ɗaya ka ji wannan aiki idan ka taɓa ganin da'iratul madalimi da shehu ibrahim da'iratul kaza da wayannan shehu ibrahim yana yin su kullum ina lokacin in ban da karama ta wani ƴaƴa saba'in da biyar ko saba'in da bakwai ruwa ya je ga ta nan dole ne sun haura saba'in Shehu Arabi ko ya gaya masa Shehu Ibrahim ya ce wallahi mun fi buɗe ɗan Shehu Ibrahim. Ya ce domin Shehu da zuri iyar ya ce Shehu ya kai shi makaranta Misra ya dawo ya kai shi ya dawo ya ce na zuru ka kiyaye Allah. Ka kiyaye dokokin Allah. Makarantar da na sa ku a ciki shi ne aikin Allah. Shi ne ayyukan da in kai za ka fi daɗi a duniya. yace in ba ku tsaya kun yi karatu ba yace wallahi zakai da dan uwan ya farfade su yace zan roki manzo Allah ya shafe ku daga duniya gaba ɗaya ku mutu kuma kafin na haife ka kai na zero na kunna ƴaƴa 75 kafin shehu na zero shi shehu arabi ya sun ya kai fada to kaga eh yawa to kawai dai kuma shehu arabi ya ya je America ya tarar da wata suka gaisa suka kai sa aka ce shehu Ibrahim ce shi ma dan shehu Ibrahim bai tsanta mata san shi ba ba wanda ya taba ganin kowa shi ya yi shehu ne kuma shi ya yi shehu kuma la ilaha illallah a yi daga da zabu kana da miji ma a san kuma shi ma dan shehu Ibrahim ne ko shi ya yi shehu ne da ya fata azomi ke magana ba ya yi ruhi ba dan ya yi ruhi din mu nan ya yi shehu Ibrahim kar ku ina magana shauki muni ba na fada ni ka'idar majalis gina kenan yawwa zan shiga ta shigo nan sai ya kade duk kuma ina nufin shauki muni ma to a gurguje idan muka duba yanzu irin wannan ayyuka shauki ta daina wannan darurigu a rana sai Ibrahim kuma yana wannan kuma na faɗa muku kamar da kuka ji a wani kafin ko sharri kafin ga ya je ziyarar Maulana Sharri Isma sai sanar da shi Ibrahim ya kunna rediyo a kunne yana jin wani shiri da ake yi. Ga kuma talabishin ya kunna ta yana kallo. TV yana kallonta, rediyo a kunne, ga tarbiya hannunsa ga alkur'ani kuma ga ɗalibai ana ta karatu. A lokaci da ya ana kana ya kuru kullu kullun ana dai. Shi shi wata ne kafin ga zuciyarsa sai ya ce aiki sai manya. Ko me ake a cikin Ba fa dai ba zuciyarsa. sai shi Ibrahim ya kalle shi ya ce sani ka fanka duk ana yi gaba daya ya ce duk ana yi gaba daya ya ce wannan wato ainihin karatu rediyo akwai wani shiri da suke yi daidai wannan lokaci to ina so in ji idan sun samu matsala sun faɗi wani abu wanda ya saba addini zan musu gyara ni wannan lokacin nake wani shiri a TV ba na so ya kubuci to sai in hada in kalla gaba daya wannan kuma zai shagaltar da ni kuma in mance da yi wa annabi salati ba shine tsarbin da ka gani to da haka kuma nace mu na tafi da Allah cikin alqur'ani ba ni da lokacin zama kullum yawo nake duniya wajen sanar da mutane Allah ina lokacin da zan bada ilimi na ɗalibai shi ce to dan a taimaka musu sai ya kade gaba daya shi da kage yanzu ina ba da karatu rediyo a kulli tv tana yi ga carbi kuma ga alkur'ani kuma ina tare da manzon Allah lokaci da suke hada abubuwa haka shugaban halitta sai ya ce wa mun kallon nasu kai ne mafi ɗaukan nauyi a cikin al'umma gaba ɗaya mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ɗaukan nauyi cikin halitta baki daya duk mutumin da ya mutu musulmi a zamanin annabi ana bin sa bashi bai da ikon biya Allah ya ce yana kanka Muhammadu kai zaka biya ma la ilaha illallah duk musulmin da yake duniya manzo Allah ya ce biya ma bashi Allah ya ce kai zaka biya ka tsaya sannan annabi sallallahu alaihi wasallama shine limami na juma'a duk limamin juma'a yana da na'ibi saboda lalura to manzo Allah shine na'ibi shine ratibi mai sallah biyar shine na'ibin ratibi mai sallah biyar kaji wannan manzo Allah yana ba da sallah gidansa kuma an cika da marasa lafiya shine medical doctor shine likita a zamanin an ka marasa lafiya hannunsa yake zomawa a ruwa yana ba mu suna sha ko ya musu tofi wani ko kuma kawai shafar jikin zai yi salamun ala shafi a tafi masiri aminci da bata hadisa mai warkarwa da shama kawai. To nan yana ba da sallah ana kiransa a gida kuma ya da sallah ga marasa lafiya yara da manya maza da mata an kawo su. Manzo Allah yana shiga sai da Aisha tace har tausayin sa nake yana tsoma hannunsa a zamanin sanyi tace ya tsoma a wannan kwarya ya tsoma yana ta tori yana ta shafa cikin mutane nan kuma wace sahabbai sun taru da an tsere dawakai za a fita yaki shi ake jira shi ne kwamanda kuma Allah ya ce ka daura sulki ba za ka tsere ba sai an buga to da manzo Allah ya fito an fita yaki ana ta gumurzu a wajen yaki ana tarawa daga wannan yakin to ga kuma su dauka gilimi sun zo fatawa shine malami a lokacin ya ce manzo Allah yana ta bayanai suna ta yi matambayoyi na addini da abubuwa duk da kai a wannan lokacin kuma shi ne alƙali an kawo gara shi ne hakimi eh dole na abubuwa ga suna to a gurgurta ta ina faɗa mana dan ka ji an ce maula mu shauki birima ya yi salatin manzala sallallahu alaihi ya cika rijiya duk guda ɗaya je ka dutse je ka dutse da kasa wannan aiki ne na bayan Allah wilaya kuma maulan mu shauki birima radiyallahu ta'ala no sai da ya tumbatsa ya kai ya kawo tunda ana maganar dakika ne to sai da ya tumbaza da ya kawo alfarma akwai muridansa muridai to zo sun sun zo an zo da an yi ba da fatawa an yi karatu a yau sai ku raka su da an fita sai a neme su a rasa shi ba mu ga bakin nan naka ba sai ce aljanu ne yayi suwana suwana suwana ne muridansa da cikin aljanu sun gidan da ya ga garin zama aka ce gidan ya an kasa zama akwai kwakwa mai akwai aljanu sai kaka sa wutan shehu kibiri baka kafa a ciki ni na gaya maka tare ba abin da zai faru tare a ciki Allah ya musu wannan baiwa yanzu wannan addu'a da muke in za mu fara karatu in za ka ji kasa da irin namu sai ka ji ka baka a ciki ko da wani shiri wani ya zo ya karye ina ba ka wannan tsaro shi za ka ji shi shi zai yi mai wayo ka ji ya ce ka baka rabbika eh wannan da yan tauri ma idan suka rike wuka suna da sirrin narkewa take da ka fara sirrin za ka ga tana tsagwajewa kawai sirrin ka fata rabbi ka kan ya tafi ta ba sai shauki bai ma gurin zulma arifi ba wasa ka ta fadi ka kuma talabi wanda an ba ka irin waɗannan abubuwa suna nan da yawa kuma shi ne wanda sai da ya karanta jauharatul kamali miliyan uku wanda ya ce na faɗi wannan a lagos akwai wani dattijo ya ce shi sun zauna da shehu jibril ya ce mu ne hadimansa ya ce ya faɗa mana ba ba- ba miliyan uku ba ne ya ce jauharatul kamali ya karanta miliyan talatin ne miliyan talatin jauharatul kamali wanda shehu jibril kai an baka sittin da uku ko da shida eh ka ce tana sa mashashara ka ji kamar wannan ya wuce kai a sama to shi wannan dadi da ake ba miliyan talatin jauharatul kamali abin da ya karanta sai lokacin kuma bai shekara arba'in ba a duniya sai ga maulan mu shugaban halitta rasulullah sai manzo Allah ya ce kibiri ba ka ci gaba da aiki in ka shekara arba'in to zan maka babban baiwa wacce ta fi dukkan baiwan baya to yana shekara arba'in da cikawa sai ga shi bara ga gaban sa sai ce kibiri ma tsalle da aiki mazaje wanda ka tanne wuyan mazaje sai sai bara ya bacci sai manzo Allah ya kuma bayyana sai sake ganin manzo Allah yace ya rasulullahi yau na yi lissafi shekara ta 40 bai wanda ka ce za ka yi min yace kibiri ma bai wanda na ce zan ma ita ce da ka gani ko Ibrahim wannan da ka gani shi ne baiwar da ne maka yan uwa ku ji daddace wani hijabai da aka yi aka yi mana yace ko baiwar kenan Maulana Shan Jibril Gudu ya ce ya Rasulallah mukamin wannan nake nema shi wannan da na gani zai shi Ibrahim Kawala kenan ya ce mukamin sa nake nema manzo Allah ya ce a shi kuma guda ɗaya ne guda ɗaya ne na shi Ibrahim kenan wannan shi ba a kaiwa wannan matsayi an kulle shi amma fa yau a duniya wannan kujera da kauta to ka danna mazaje ka danna mazaje kuma shehu yana cewa shehu radiyallahu ta shehu ibrahim yana cewa fikar da nan lokacin da na shigo najeriya yake sai na rinka jin kokarai sai na rinka jin tafiyar su wani yana kamun gwiwa wani kwauri wani tinya yace shi ku ce kibri ba sai da zo hamba gogoro sai da yazo hamba gogoro na yace sai na binciko shi na aji la ilaha illallah lokacin da shi shehu sani kakan da suka fara saduwa da shi ibrahim dan su ne farkon zuwa kaulaha din najeriya gaba daya da shehu kafanga da shehu mati da na zangon bare bari su suka fara ziyarar shehu to a wannan tafiyar sun haɗu da shehu ibrahim a hanya shi ma ya ji amma lokacin ba san juna ba a zahiri amma ya ji a wannan tafiya sun haɗu da shi wannan ziyara ta farko kenan akwai wanda yake faɗa mai yace wallahi shehu ibrahim bai taba haɗa ido da shehu ibrahim ba ya daga ya kalle shi aka yi sai bai taba ba domin haka turba take kama shi ya fadi duni zai shiga cikin tasba ya ce ina mamakin sarkin kano sunusi na ga suna gaisa da shi har ta ba suke yana dariya da gilas kuma idan sai ce la ila ya ce shi sunusi ya da gilas a idan sa ga gilas kuma yana dariya yana tafawa ya ce yana ba shi mamaki shi ba da ya kalli shi ba sai ya fadi sai su ba la ilaha illallah zulma alaihi kuma sharifi ne jikan manzo Allah ka bai bai zuwa cikin tarihi kuma akwai annabawa na ji a wani littafi duk an faɗa ya haɗu da su su annabi Ibrahim su duka a cikin kakanninsa eh wannan imani ake so ka yi da magana ta bayan Allah ta bayan Allah da duk abubuwan da za a faɗa na tarihi to kai imani kuma kamar da sai ya faɗa mai ba hanyar su an faɗi shi Ibrahim bin ihu bin ji daɗi wani ya ce shehu wani ya ce ɗin wani ya ce ba'ama me muka kwaikwaya na Barhamani. Eh, Shehu Jibril Masul Ma'arifi an faɗa mun ji kai shi yawon da muke din Najeriya ba jihar da ban shiga ba, dukkan da kaka ba jihar da ban je ba. Na je ƙasashe sun kai goma sha biyar. Amma billahi da zira na illa wa duwani da kake faɗi ana ana ce radiyallahu anhu. Kaga Shehu Jibril ma? Wallahi sunansa in ka faɗa akwai wanda kasu ma ake yi. kai akwai wuraren da wallahi har abar taron wasu ba su farfado ba sunansa kawai suka ji a kunne an faɗe shi za ka ji an ce sun ma'ariki ya ku zan faɗa ita ne rushe wata kulle tsari ne ka ji wa irin waɗannan baiwa da Allah subhanahu wa ta'ala yawan maulan mu shehu kibri wanda kana gani haɗuwar da suke da shehu akwai da suna da shehu Ibrahim to shine ake tunanin ya taɓa kallon wari da shehu a wannan lokaci. to wannan kallon idan shehu da yayi sai ya ga maganar nan da shehu dan kodo ya faɗa yace in ka duba idan shehu Ibrahim zaka ga yayi kama da idan magi alhamdulillah bi al usman bi an duba kummal in sabanu bi fadli aslimu al barakati bi jumla wa ko ya bi al nurati da ewani yure al wala in tumbe wodi be joni hi wara ke famule wodi be joni kam yu abdul hayy to kino ya izzatu ya al hayy كيف سليمان مدعو أوتاد لم من ياد دو يبداد عبد الوليد وجه عبد المولي سي وانا وجه كبطالة سي ورك إبراهيم وشي إبراهيم كنا شرف الدين جمال بدر وسام الدين جمال أنك الرب يا حكام الولي ثم بدو مقام كتن شرف كنك أولي كننك يزيد عن شكور رمضان مثل من سفا إبراهيم سوري مثل من بدك ما أمته أبي فقبا Muhammad Bello ya ce da shausa ya ce a baba na ji ka faɗi waliyan yanzu da wanda su zo nan gaba da ka zo kan wani Ibrahim na ji ka neman cincina ka neman cincina da zan yi tsawon rai ya zan gane wannan Ibrahim din sai ya ce warda farfatun wanga wardan kun ba ta ma'ari ballo ni matsadi a cikin har yana cewa faifairu wadi yace in ka Ibrahim faifairu wadi yace me to ciki ne kankarha in mafolayi za ka ga goshinsa kamar an saga kamar ta saga a goshinsa ya ce tuci da tafi ya ce gidansa ya ce duk goma su za ka gan shi mai idan bari idan ka kalli mutum za ka gaida su yana sama da ƙasa na shi fara juyawa yake in ka taɓa ganin imam hasan sifa kai da shi ka gan shi idan ku miliyan ne imam hasan sifa ka ga dole ne da wani don ka san shi an kuma miliyan ne yana majalisi sai ka kasa yake kalla kai ka da wannan zaka ga ka zaka kai yake kuma haka yake kawai wanda yake kan sai ga shi yake in yake kalla in yana yi to idan shi Ibrahim turawa yake to wallahi shi kibri ma kwayan idan shi Ibrahim ya gani wannan fanna ga ya muku ne duk wani wali wanda zai taso ya motsa aka ce waɗannan su shehu kibri ma fasu ne a wata sai fa shi aka ce ko da ba wanda ya sallama wa shehu Ibrahim a duniya sai shehu Ibrahim da shi kadai ya ishe shi alhairi kuma ya ishe shi alfahari matasan da ake ganin duk duniya sun fi kowa sanin Allah waɗanda ake ganin rigar da suka sa